إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a markazin ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba talatin ga wata na Muharram amma an ce ɗaya ga wata na safar a kalandare kenan don ba mu labarin ganin watan ajiya kenan yau an gan shi kenan in kuma jiya a gan shi kenan yau ɗaya ga wata Allah alam ba mu labarin shi dai wanda ya dace da goma ga wata na goma shekara 2018 ba kwami labari yau za mu yi darasi na 47 cikin littahi na alwajiz fi aqidati salaf salih darasi na 47 a wannan littahi insha Allah muna cikin dai bayani na maganganun magabata akan magana ta bid'a ko guje ma bid'a akan su ne muke magana za mu tashi masala ta sha bakwai ya ce annufil jami'a qal قلت لأبي حنيفة رحمه الله ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام ماذاك هدي game da ya ce abu hanifa rahimahullah me za ka faɗa game da abin da mutane suka kirkira na wani sabon ilimi da ya zo na kan al'arad wal ajsam wannan wanda ya san falsafa ta ilmul kalam ma'ana akwai wani ilimi na magana na 'yan magana da ya huto bayan sahabbai kuma bayan tabi'ai ma cikin kilocin tabi'an akwai su wanda kwarai ana aiki da hankali misali me ya kama magana al'arad wal ajsam suna kasa ababe gaba daya kan abu uku a ce jawhar al-jism wal a'rad wanda ta nan suke shigowa a shi ai al-jism kenan wani abu ne wanda yake da dokan mana wanda yake da iya mana wanda yake faruwa fararre ne mana iya mana ba iya da farko kuma na magana al'arad abin da yake gujurowa wannan jisimcin ko jauhar imma baki imma wari imma motsi imma rashin motsi abu ne da yake da dokan kuma abu ne wanda yake bashi da dawama abu ne mai haruwa wanda ganin suka shigo mu'tazila irin balle mu'tazila da sauran ungiyoyi na ilmul kalam suka shigo maganar kore ma Allah wasu siffofin shi ya za a ce Allah kana kaza ke da ba haka ba yake ya za a ce Allah magana magana ji abu da yawa suke kore ma Allah suke inkari wani Allah na san Allah na kasa don ababan ya karkashin wannan ilimin na wani al'arad al'ajsam wal jawhar daga nan suka shigo ilimin daban ilimin kalam wanda ya shiga cikin magana zai ma kwarai wasa da kwalluwarka Allah kiyaye mu cikin duk ilimin da ma na yan bid'a daga ba ka fare shi kenan me za ka yi magana kan wannan ilimin sabo da ya huto sai ce makalatul falasifa kalmomi ne na 'yan falsafa 'yan ilimin magana shi muka ce ka na 'yan filosofi kiran falsafa ga shi ilimin filosofi ilimin filo na aiki da hankali da tunanin dan adam ya ture abu da yawa wanda ko da ya tabbata ya saba mu hankalin shi aiki da kwalluwa dai kwanan ya ce gaba kai dai ya ce alaika bil asar wa tsarika ta salaf kina maka umarni da rike hadisai ko sunna da bin hanyar magabata kwanan ka huta da wannan hira wa iyaka wa kullu mudasa ina maka kashe da dukkan kirkire fa inna bid'a duk kirkirin sabon abu kullum bid'a ce kenan ka shiga wannan magana gaba daya قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى شيكو مغانا ديكي هودي يتي السنة سفينة نوح السنة سفينة نوح سنة كينن بن سنة جرق النوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق جرق النوح ديزو وان دي هاو جرق النوح وزيرا وان ديكي هوا هوا يا جرمي أشكروا ita ma sunna ka bi sunna ka tsira ka bar sunna ka halkadilmiya cikin kogon bid'a zuwa ga shirka shine magana kenan abin da Imam Malik ke cewa amma magana ta Imam Malik rahimahullah kenan sunna ita ce jirgin nu ka hauka tsira kullun ka huta kake hawan sunna shi takallaf ma'ana ba saba ma'ana kin hawanta ka ja da kake hawan sunna ka bar ta kenan ka dilmiya cikin ruwa kenan ma'ana ka halaka wa din dai shi imam maliki ke wannan magana ya ce laukana da kalamu ilman la takallama bihi sahaba wa tabi'un inda ha wannan ilimi na magana na yin magana ka wani arad ala jasama ai kaza da aka ce kaza kaza yake iya gusawa da mai gusawa ya za a ce Allah iya da kaza kiran da bashi kaza daga ba karan nawa kaza karan sai biya don baban wannan hire wannan ilimi na magana inda har wani ilimi ne na hakika لتكلم فيه الصحابة والتابعون دا صحابي دا معلمان تابعي دا سنش دا سنش مغانا كنش كما تكلموا في الأحكام كما ذكر مغانغانو أكن إلمين حكم سو حكم سن عبادة هنا الدين ولكن أما شيء علم الكلام باطل abin banza ne latacin abu ne ya dullu ala ba da kuma iyakai ka zuwa ga banna dan zai kai daga zuwa ga ture wata siffa ta Allah tabbatatta sai kai siffa abu dai da yawa da yake tabbata zaka ture shi kanka da ra'ayi kuran wa an ibn majushun wa an ibn majushun wa an ibn majushun qal sami'tu malik rahimahu Allah yaqul ibn majushun cikin daya cikin almajiran imam malik kai tsaye kuma sanannu cikin almajiran malik mun suka yada ilimin malik yace sami'tu malikan na ji malik da kunnin shi na ji malik Allah ji kanshi rai maula ce iya cewa man ibtada fi al-islam bid'atan yaraha hasana in ji malik wancan ba dai mun karanta magana ta Abdullah bin Umar na kullum bid'atin dalala wa ira'a an-nasu hasana ko dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ga mai kyau ce a wajen su amma dai hakikatin ta bata ce to magana ce ta Abdullah bin Umar ga shi ma imam malik wanda ake cewa malikawa mu malikawa ne ko kuma sai imam malik shugaba ne na malaman alisun wal jama'a malamin sunna ne wanda ya ma addinin allah aiki cikin malamai ya wuce malaman aka ce wani yammacin ruwa a malik malamin duniya ne gaba daya ya ba na gari ba na yanki bane duniya bane ba ko wani makka kai wani yammacin duniya ko yanki duniya malamin duniya ne gaba daya imam malik duk ta yin shi ya gama duniya gaba daya kuma ya cikin shugaban malaman malaman sunna imam malik rahimahullah yake cewa man ibtada fi islam bid'atan dun wanda ya kirkiri a musulunci kajiwa a musulunci ka kirkiri wani abu na bid'a yara hasanan kace kake gama wai wannan bid'a taka mai kyau ce an aji da kyau a shurara da kyau maganar imam malik rahimahullah duk wanda kirkira wata bid'a a musuluncin wannan kuma har yake ga mai kyau ce hukumcin shi ma malik ya ce faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risala subhanallah yadda tabbatar hukumcin duk wanda zai kirkira bid'a a musulunci ta ga bid'a mai kyau ya kirkira ya ce mai kyau ce to hakika ya riya ya hodi ce muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ha'inci saƙon Allah subhanallah kasa abin ya kai gaya haka ne matsayinka haka matsayin duk dan bid'a mai kirkiran bid'a ya ce mai kyau ce a musulunci to imam malikin in hai haƙiƙa kai ba maliki na kirki to ka bar bid'a kada ka kirkira wanda ya kirkira ka ka bi shi dan ga matsayin dan bid'a wajen imam malik bale malam bid'a mai kirkira ta kuma imam malik rahimahullah kusan magabata suna din suka yi magana wani shine samun nutsuwa da jin daɗin ibada kan fiƙihun magabata na ƙwarai damu za ka yi aka ce halak haram za ka ma dalili shi ne jini malamin suna cikin littattafai da suna iya kawo misali mai kyau wanda ƙwarai wani abin ya ja hankali na magana da yake cewa karatun addini ka karanci komai a rayuwarka a ce maka Allah ce manzan Allah ce ya ce duk lokacin da za ka yi wannan aikin kana tana Allah ko manzan Allah ya ka zai ga misali yanzu kana karanta ce akadari ya ce ka yi kaza kamar ka ta yi an kana wannan aikin kana tana kana tana malama hata jirgin ta baka tana annabi baka tana annabi to haka ce tabbas eh wa kake tunawa wannan malamin da ya littafi shi kake tunawa wani ka koya wannan ibada ta wani malami ne kun yi littafi ya zuba littafi kun yi zuba ibada a yi kaza a bar kaza ko da haka ne ya ce lokacin da wanda aka koya ma ibadar a wannan littafi kurin aka ce a yi ya bari babu ayar babu hadisin kurin ika bari ya ce duk mai aikin lokacin aikin bai tuna Allah ko manzon Allah iya tuna wannan malamin ko da yayi ba ce ko da ko da abin daidai ne yace ya kai da kai kana tuna Allah yace kai manzon Allah yace kai a aya kaza ko a hadisi kaza yace bai kai ba haka ce kullun shi zai ibada take da kyau sa litasili tawai aka in malami ko da fahimta zai sai ka maka aya ce a wannan aya ya fahimta kaza ko a wannan hadisi kaza na fahimta da ba haka suke kunsu suna komi suna yi ba haka koran a ce ma halak a ce ma haram ta ɓaci ta daidai makaruhi batil haram haka koran babu nutsi kusa babu babu nutsuwa da jin daɗi irin wanda ya karanta a ƙarshen sunna da abin za ka yi ka yi da madogara yanzu wannan magana da imam malik ya yi rahimahullah da ya ce duk wanda ya kirkiri wa kasa ba kuma da ɗan hira hira kurin to ga maganar malik wannan magana da ya ga inda ya kafa ta ya ce domin abin da ya sa duwannan kirkiri bida'a a addini ya ce mai kyau ce ya ce manzan Allah ya haci taƙon Allah ya ce li'anna Allah ya ƙudu domin Allah mai girma da buwaya yana cewa a nasun ƙura'an cikin bakara daga ayata uku cikin tauba kai ayata uku ya ce cikin ma'ida kai cikin ma'ida ayata uku ma'ida ayata uku ba jazakallahu khairu ya ce Allah subhanahu wa ta'ala iya cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum yasa kunna wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yace Allah wani magana al-yawma a yau wannan aya ta sabko annabi sallallahu alaihi wasallam yana arfa a ranar juma'a shi Allah nake wannan magana yace a yau akmaltu lakum dinakum wannan dawa ake magana manzo Allah da musulmin duniya gaba daya in dai addini ne shi Allah ya ce a yau na cika shi in wadda Allah kaji abin fa karraba wani magana waje gaba gaba da fasara al yawma akmaltu lakum dinakum a yau a yau na cika muku addini fadala aka lada ne farala ce ya ce wa atamamtu alaikum ni'mati na cika ku duk wata ni'ima na cika wa raditu lakum al-islam dini wannan musulunci shine addini kun ba wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam kwana 80 daga jabiyar ne Allah mai cikawa kwana 80 da bai ko da hudu Allah mai cikawa to shi Allah shi imam malik ka hujja to tunda Allah ya ce a yau ya cika addini fama lam yakun yawma idin dinan duk abin da babu shi na addini a waccan rana fala ya kunu da yau madina ya wannan magana a harkon karni na biyu da a shi a karni hijira ta shekara gwamnatar da hudu ya shiga saba'in da yanka to yanzu ke nan a karni tsakiyar karni na biyu magana shekara ɗari da yanka yace duk abin da babu shi na addini a sakarwacin aya yace a yau a zamanin malik malik ya ra'ayi yace abin bai zaman towa addini a yau amma bayan shekara dubu da kusan rabi ya wani zai kiri-kiri wani katar iya gashi iya mabar menene gare shi da menene gare shi ilimin ne mabiya ne zai ce ai kaza ku zo ku yi kaza kuma a yarda wai addini ne san addini ne ke san addini ne ke wanda ya magana cika ai ce bai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yaji annabi shi da ya ta kuma wannan shine an hadarin bid'a kuma magana ce ba ra'ayi bane ba a karara abu ne nasi ne kuma da hujja shi Allah ce inda addini ne ya cika in kuma shirme ne ku ta yi eh shirme ya ta ku hatan kiyama ku shirme ya a da ku hatan kiyama da bid'a da shirka da komi suna nan iri iri amma in dai addini mai suna addini ne to shi Allah da ya ce mai addini ya da ce mu dan addinin ya ce ya cika ya kamar wuri kai Allah kiyaye wannan yan washi ne maganganun magabata akan hadarin kuma nan bayan ya kara magana cikin kitabul ittisal ne Imam Shatibi ya kawo magana in ga cewa sanga kasar Imam Shatibi da cikin wannan kira'a da wannan magana Imam Shatibi ya kawo wannan hadisi cikin haka cikin ina ga masu karanta abun hadisai cikin ina ga Ibn Abi Shayba an kuma Imam Darimi da ruwa ta ingata bangaren hadisai abin ya tabbata Imam Malik ya wannan magana sai anan kaga inda hazan shi za a yi wake cewa mutum inda haƙiƙanin mutane malikiya suke da hakika ba kurin da baka ba imam malik ya cikin malamai masu zahi kwarai akan bid'a kwarai karatun da tawon shi na ka zai shi mai suka ce an kafa dan bid'a sallah dan bid'a ka saka sallah ko cikin zai mai ka saka sallah so imam malik ba bisa ba dan bid'a sallah ya cikin masu zahi mai malik wanda kan dan bid'a bai saurarawa ne ba shi bai zama karanta ba ya ma ka dan bid'a da ka kaka abin da ka ba shi haka ya ce imam malik ina magana malik ne malika abin da bai zabi sauri wannan kan bari mutane haka dauka har mutane dauka suke wa'annan yan bid'a masu yawan malikawa ne da suke daukar malikiya kamar ta bid'a ce malikiya gama lahiya ce maza ba shi ta malamin malamin sunna imam malik malamin sunna cikakke sai ga bid'a wani ne shiga ya kace shi maliki ne amma dan bid'a ne ba ruwan malik da shi ba ruwan malik dan bid'a ba ruwan shi dan bid'a malik malamin sunni ne malamin sunna ne sai cikin imama imama al-sunna wal jama'a sunni malamin gaba daya yanzu mun ji magana ta imam malik muna fatar yan uwa duk mai aqida sunna ya wani magana da kyau ka rike ta kuma da madogara aya gare ka karara inda ma hadisin ne kace hadisin gobe nan da gobe za ku kawo shi to ai qur'ani ce ko yau mutum musulun ta dauko bude ba ida aya ta ku ya ganta ko yau mutum musulun ta ka dauko mai qur'ani dauko qur'ani karanta ko yau musulun ta dauko ma ida cikin aya ta uku kaga wannan magana da Allah ya ce a yau na cika muku addinin inda addinin Allah ya cika amma shirme ku ta yi har tashin kiyama yace qala al imam ahmad bin hanbal imam ahli sunna rahimahullah shima shima ga ga imam ibn hanbal kan wannan magana kan duk wannan kan wannan magana ce ta bin sunna dan uwa usul sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فيه دلالة وي إرس إمام مالك سأمر بن حنبل سأمر بن ولما لما كلا بان أينزو عذاب سيرا يوا ta haɗarin ko cutarwa da aka musu akan sunna a yau ba a maka ita ba ku ga mana kaga kamar su a can da su ma a kurin sun tsaya kan gaskiya sun rike gaskiya sun ga wanda miyagun sarakuna masu adawa da sunnar masan ya da bid'a haka suka rayu ya sha kashi imam malik ya sha kashi ba su da wata sulɗa kurin daga baya ne bayan an samu jarrabawa ta kure ne gaskiya ta tabbata akan gaskiya suke har yau ake ambatan su bisa cikin manzai bisa cikin sahabbai kuma tabi'ai amma har yau labarin su iya nan aikin su iya nan su kama addinin Allah amma ka tsabana abin abu ne su a dawo sun yi ka kama hisjin daɗi yanzu akan sunna kai su yi kamar ila akan sunna imam malik za a bashi bashi kashi har suka suka tausaya mishi kai man ka koda ka dan tawili man kai man asha malayya zaka mutu kashi ne zaka mutu yace wallahi zan iya jimanin bulala sarki man bada jimanin azabar Allah yace zan iya jimanin ma azabar sarki da bulala man bada jimanin ma azabar Allah in bi ta wasu sun dan tawili ba dan bar su shi ta bai tawili shi ta zama shi ta shi ta zama imamu kiyaye shi ta zama imamu ahlus sunna jama'a shi ta zama imamu kiyaye wannan abin da ya tsaya kan daka qur'ani kalamullah an bid'a da hira suka ce ai ya za a ce kalamullah ah suka ce hira da gur ai harafin wane ne da kaza ina ne hira da gur wannan kun hira Allah shirya da mu Allah sun sada mugu rahami wahala sai suke irin manganu haka suka tsaya suka suka suka bar duniya kuma suka bar gaskiya masu bin suke bin ta Allah sama kanta Imam Amr bin Hanbal ke cewa usulu sunnati indana asalin tushen sunna a wajen mu atamassuk bima kana ali ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalin tushen sunna a wajen mu yace ka rike abinda sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam suke kanshi ka rike abinda sahabbai suke kanshi na nabi sallallahu alaihi wasallam wali itidawa fihim kuma ka yi koyi da su wa tarkul bid'a kuma ka bar bid'a ka bar kirkire eh kan ba ibtida'i ba abin da aka ga aka kirkira kaka yi kaka bi shi ba ka kirkira ba abin da an kirkira kaka bi shi ce domin wa kullu bid'atin fa hiya dalala dukkan bid'a batash ba wata mai kyau noji wani malami wai an aga malami ne a kai ana aga ko mishi wa wa tilan ta tsaya yayi iya bayani ya za a ce su bida a wulka bida eh mutane ba su ma ilimi ba su ilimin addini gashi ka hawo jirgi ka hawo mota ka sa mantar ka wane ne mun shiga radio mun shiga mun hauka ne ka hawo mota da sa mi ko to magana addini kun mun malami na duniya ga cikin nake wani da jinsu masu kare bida wai wannan shi mun kawa kun ce bida to gashi ka hawo mota ka hawo jirgi ka wane ne su wace hawan jirgi bada ce wace ma ta ce maka ga ladan hawan jirgi ga ladan hawan mota ga ladan sa mantar ga ladan mikro ba ta ji abin da kira bid'a abin da kira alaka da ibada addini ya kira da bid'a ta zama tarifin to wannan shine hatsarin suwa kuma ana kada kabara oh Allah ban malami ne eh Allah ya kawo wannan aya ka hadisi ya hira Qur'an ta kata rawani Allah ka yi wa Allah Allah ya shirya da mu wallahi mutai gode ma da shirya amma wannan malum bid'a wallahi sai kace sabarka an ka duba girman mutum da abai sai kace abin ka ci kuɗin ganu da dadin baki kun soke kai tabbatar mutane a ba a ci bid'a ko bid'a ba duka mara kyau ce saboda ga waye ga waye an sa mantar an waje jiki an mota an sa mantar mun shigo radio mun shigo tele duk kuce bid'a ce Allah kiyaye yace bayan wannan magana ta Ahmad bin Hanbal yace wa anna al-Hasan al-Basri rahimahullah an samu wata magana shi ma daga hassan basari shi ma cikin dai magabata don malamin tabi'i shi ma ga abin da yake cewa lau anna rajulan adaraka salaf al-awwal thumma bi'sa al-yawm ji wannan magana ce wanda yake tabi'i ne almajirin sahabbai ne hassan basari yake cewa yau inda za a tado wani mutum cikin wanda ya riski magabata na harko sahabbai kenan ya rayu da sahabbai yan harko yan harko da su yan babaye ne sun mabu isal yau yau sai a tado shi da kabari halka ya dibi duniya ya gani take ciki ya ce ma a rafa min al-islam shay'an sai ga musulunci ko anya shine wancan da ne ka wani abin sabo sai na wannan tsoron bane jauna kiga an jima bid'a duniya bid'a ta jima a duniya ba ya karata ba an ji ma'ana bida tana da yan goyon baya bai ba gawara ba an ji ma'ana yanta yace zai zai kasa gane wani abin nan mutum qal mikala ba yake cewa wa wada yadahu ala qaddi sai ya daura hannu akan kumcin shi ya ga ikon Allah yace illa illa hada salat ko yanzu an ba sallah ba dai ba abin da gani sai ya sallah ko da gani sai zai wani ba sallah zai da yake ba sallah ba daga ahili da karana yace sai wannan sallah ko to duk da haka ya ce ba a sariya ce sun makala yake ce ama wallahi ma dalika liman ashi fi hadihi naqara wala yudriku hadha salaf salih amma lamarin ba haka bai yake ga wanda ya rayu wanda ya rayu a irin wannan munkarkin bai riski sahabban ba na kwarai yan warko fara'a mubtadi'an yad'u ila bid'ati kaga dan bid'a iya kira zuwa ga bid'a wara'a sahibi duniya ya dubula duniyahu kana ga masu kira zuwa ga duniya abu duniyar kare cikin wannan hali amma fa asamahu Allah min zalika Allah ya kare ka eh kana kallon yan bid'a suna kira da 'yan duniya suna kira zuwa ga duniya Allah ya kare ka daga sharrinsu wa ja'ala qalbahu yahinnu ila zalika salaf salih ya aka wayar gari zuci wannan bawan Allah tunda bai saki wancan zamanin ba amma zuciyar shi tana karkata zuwa ga san magabata na kwarai yas'alu an sabilihim wa qatasu asarahum yana tambala abin hanyar su iya koyi da abin da suka yi wa yattabu sabilahum iya bin hanyar su yu'awwidu ajran aziman dan a bashi mana canza mai da lada mai girma to wannan kenan shi wannan mai wannan duk da bai iska sa ba za a samu zai samu canjin za a bashi mai ko wannan wannan bakin cikin da yake yi na barin sunna sauransu za a canza mai da wani lada mai girma yace fa kadhalika fakunu insha Allah haka yake ce musu haka ya kamata ku zamanto kenan koda baka rayu ba a wancan zamanin to ka zamanto ka kawo da kai ga yan bid'a kaka amsa kiran yan bid'a kaka amsa kiran yan duniya ka rika koyi da salaf kana tambayar hanyar su kana koyi da su haka kamata ka zamanto Allah canza maka wannan matsala da lada mai girma shi yasa ta fakadhalika fakunu haka ya kamata kuma kusanci yan Allah da insha Allah mun fata mu zamanto haka sai yace wa ma ajmal wa arwa qawlu al-alim al-amil zahid al-abid الإمام الجليل الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى حيث قال سمي مهي كاو مهي كليا مهي مطعين مغنى المالمي مي أيكي العالم العامل مالمي مي أيكي الزايد مي قدن دنيا العابد مي يوم بوتر الله دون الصفة قلنا هو يمشي تعالم العامل الزايد العابد شيني الإمام الجليل kuma shugaba mai girma wannan take ne girmamawa ce ganin malamin alfudel bin iyad wannan iya daga cikin malamai masu tsoron Allah su kama addinin Allah hidima duk da harkon zamanin iya da kissar cewa mutum kai ce ai ni ba mutum daga ba na gyara kuma na daga baya tuba a wannan darasi ne kan cewa bin hanyar Allah ba a makara duk lokacin da ka halaka ka koma ga Allah kuram kaka tuna baya ƙari shekara ta nawa da an sanni da kaza an sanni da bin mata ne an sanni ma giya ma nake sha an san da zina ka tuba ka koma ga Allah tsakanin ka da Allah wannan bawan Allah an san daga horakon lamarin shi kafin ya mai kauya samun shirya iya cikin waɗanda kwarai suna kan hanya mara kyau hatta kai ma ga ɗaukaka mutane da an ce ma asalin musulunta ma a wajen satare ya ji wa'azi eh ya je wani ya kiyamun lail iya kiyamun lail ya shiga aya ta wuce kuma ta mai tasiri wannan iya cikin tun kai ce ya sare rayuwa ko da ka na kai da ka tuba kashe ɗaya ce ma yau kai ka zama kana yanzu shi kenan an gama da kai kurin ka dangana gurin a kuma ga Allah ka aiki amma shi ya zo ya gyara ya ba Allah kuma ya zamanto abun koyi cikin malamai magabata ya ciki duk na kai malaman kwarai za ka shi wannan malami yake cewa ittabi turqal huda wa la yadurruka qillatu salikin wa iyyaqa wa turqud dalala wa la taqattaru bi kathrati al halikin rahimahullah ya ce ittabi turqal huda bawan Allah ka bi hanyoyin shirya ka bi shirya kurin wala duruka kakata salikin kada ka diba ai masu bin hanyar yan kaɗan ne wannan kai ruɗe ka ka bi gaskiya kurin kada ka damu yan kaɗan ne masu binta bita kurin kakka yarda yan kaɗan ne masu bin gaskiyar ka shiga yan kaɗan ga yan ga mafi yawa a'a kada ya karancin masu bin gaskiya ne ya cuce ka ya cuce ka kenan ka bi gaskiya kuran wa iyyaka wa turuq dalala ina ma kashe da hanyar bata ina ma kashe da hanyar bata wala tagtaru bi kasratil halikin kakka damu kakka rudu da yawan halakaku duk girin ne ba wannan da yawan su har dai ka Allah ya kai ka kaga ci ayyar mahi yawan wajen muna wajen majority eh dan ka aje alƙa zagin mu eh ka bata mu suna ka tsaya cikin mahi yawa a gari ba ruwan ka da su eh kakka rudu da yawan ma'ana halakakku ne to bai kai shari'a halakakke ne eh Allah kiyaye eh yake cewa wannan mutane kasan su kurin mahi yawa muka za kaza kurin haka suke mata sai da zuwa ne a zai waya iya zagi iya kana kalma muna nan wanda uwayenmu muna iya zagi iya kalma waya ban ganin wishi ko muna muna muna nan kan mu da uwayenmu muna muna ya dauko wasu da yake wasu uwayensu ba su hada hada har su su suna nan wai magana da ne ta cewa da suna kaza ga mutsayin ta yanzu ce muna nan muna muna ya dauko wasu da ya kan mu koyo lakiyaye la shaidan mu yace qala abdullah ibn umar radiyallahu anhuma liman sa'alahu amma sa'ala abdullah ibn umar radiyallahu anhu ke cewa yayi wannan magana liman sa'alahu amma sa'ala amma wata tambaya ne wannan magana asalinta ta zo akan mas'alar yin tamattu'i a cikin aikin haji mutum je a watan haji yayi umara kuma bayan ya warware daga baya aikin haji akwai fatawa ko fadinta ta abubakar sadiq ko umar suna gaba a yin haka su a wajensu suna gaba a yin haka to wannan abin an san da shi to shi akan wannan abin ne ya zo abdullahi bin umar ya mai tambaya yaya matsayin ana iya tamattu'i a cikin aikin haji kwarai ce sunna ce wa qala lahu sai shi mai tambaya sai ya mishi ai inna abaka na anha to ka bar wani fatawa ai babanka ya hana ka shi mutane wa an ji wani ana fitana ji ko Allah magana haka eh ba ba ba ne ba yake ce baba babanka ya hana sai ki ce mishi a amru rasulullah sallallahu alaihi wasallam a haqu an yuttaba au amara bi kenan ba a wannan annaba za a bi ko umarnin babana a haƙarin da mana da ya ce mishi to wannan magana babana mana babana ya hana umarnin manzon Allah za a bi a haƙarin taba umarnin annabi ya dacewa a bi au amar a bi ko umarnin babana kaje me ka magana babana shi ne ce na annabi za a yi ko babana ka wani mutane ce baban ka ce ba ba wacce ne zai gani wani gefe ina ji wani wani radda ya ce fakana radiyallahu anhu min ashadda sahabati inkaran lil bid'a abdullahi bin umar a cikin sahabbai cikin masu zahi masu kwarai tsanani akan inkarin bid'a wattiba'an li sunna haka wajen bin sunna kurin a zuwa ga iya yawo iya kewa iya kewayawa to misa kai kewa nan sai hakun na ga annabi yayi ko da ana tafiya cikin wani wuri wani ko ya ya kewaya ya kewaya ya kewaya wilayya me yasa haka ina ba sani ba me yasa naga annabi yayi fura ko aka shiga ba ruwan shi me yasa a yanzu an zo annabi ya kewaye wurin dole ki kewaya ta yi yace Abdullah bin Umar faqad sami'a rajulan atas ya ji wani mutum ya atisha sai bayan atisha sai ya yi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يوا الحمد لله يوا نفس الأكس يوا أنا أقول أمرك أتكي فشيدي عبد الله بن عمر سيتاي ما حك ما, ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ba haka ba annabi mu annabi haka koya mana ba abin da ce ka san mutane ya san sani ba halin mutane ce mu ne ba haka annabi ya koya mana ba ne ka da kitse ba ce mu ne ba haka ba annabi ya koya mana eh alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah ba haka ba annabi ya koya mana sai ce bal qal abinda kurin annabi ya ce mana idza atasa ahadukum falyahmadillah ولم يقل ولسلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله mun kuwa annabi cewa mutum ya ce kuce alhamdulillah bai ce mana ba amma annabi salati a wurin kan dan mutanen sai ah kajuwa to me ba kyau wa annabi salati ba kyau wa annabi salati da ne ba kyau a ba ba kyau ne ba haka aka ce ai ga sahabi ne ma sahabi ne yake amma yake mana kaje kaje ka san halin mutane to mu da ba ni ba ku gano ba sai annabi ku muku gashi alhamdulillah ala kulli halin wata ruwa kaga duk kari ne kaga an gani ba a zahirin magana an zan kai ita baka san annabi ne ya hana ma amma annabi salati eh ya inkarin wa annabi salati to me ya cikin wakil annabi salati ne ba kyau salati abu ne mai kyau amma ba ba shi a yi shawaran ba ya ce mun ba haka annabi ba annabi ya koya mana komai alhamdulillah ko bai ce mun annabi salati ba Allah kiyaye yace wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma liman arada sunnah yaqul abubakar wa umar radiyallahu anhum shi ma nan da abdullahi bin abbas nafsul kalam an mai tambaya akan da abin da shahara a wancan zamani a wajen wa'annan shugabanni na musulunci abubakar da umar kuma san shi suna a gaba ma ce manzan allah abubakar an kare umar an kare an sana matsayinsu to amma wa'annan duk girmansu da matsayinsu a musulunci sun yi wata magana ta saba ma abinda manzala ya karara rashin samun labarin a wajensu wata fahimta tsakanin sauran jamhurin sahabbai bai sa ba a ce ajiyar matsayin abubakar ai wannan abubakar ne khalifa na farko na annabi ce ai koyi da sunna shi da sunna shi wannan umar ne da su yi magana kurin a rike ta kurin aiki ta bayan ga abinda manzala ya tabbatar da shi bai sa matsayin bai sa ba matsayin su kan shi ne abdullahi bin abbas ya ba da fatawar wannan yadda abdullahi bin umar ya ba da fatawa shi ma bin abbas haka ya ba da fatawar cewa sunna baba kasim ce yin tamattu'i a cikin aikin hajji sai aka ce ai abubakar da umar sun ce ba a yi kai kace ana yi a nan ne yake cewa yushiku an tunzala alaikum shatamu da samayi a ƙula lakum ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama wataƙuluna ƙala abubakar umar ya ce ina ga ya yi kusa sauran kaɗan a sabakon muku da hijara ta sama hijara duwatsu sauran ina ga sauran kaɗan ya kusa a sabakon muku da takwaran kwatsa ke ce ko takwaran kwatsa shi dutse sama ko abin ruwan aradu sauran kaɗan a muku ruwan duwatsu na azaba daga sama shi muna daga tsiya ga abin shi abin ya mai girman abin ya yi muni ya ce abin ya ga wannan kalmar ta wannan kurin ta kai a sabakar da ruwan duwatsu na azaba daga sama shi ina ce muku manzan Allah ya ce ku ce mun abubakar da umar sun ce ya ga kawo maganar abubakar umar kan ta manzan Allah lahin ya kai a ruwan azaba daga sama mazu wannan bai cewa mutum komai sunan malami ne zai magana eh lalle ya zo hadisi annabi ya ce mu amma nan garin mu da kawa ne haske ba bai gwajin kuma ko da eh lalle ya zo sunna haka ne bai kan hadisin wa amma munan malika munan malik munan malikiya ce mu dala wannan inda wannan iya dare me zai ga mu wa'annan mutane wanda an kama magana manzon Allah ana gudun an kama magana ta manzon Abubakar da Umar ba ta manzon Allah ana gudun ruwan duwatsu na azaba ina ka ta malik ko shafi'i ai ba san da abin zai hudu ma kuma wallahi mu gode ma Allah Allah tabbatar da mu akan sunna mutum ya gode ma Allah a wannan duhun wannan guguwa ta wannan zamanin ta bid'a da shirka Allah ya kuma fahimtar da kai addini da tauhidi wanda ya gode ma Allah ya raba ka da hayaniya da bid'a ka wahala duniya ka wahala lahira wahala ta tukur wannan rayuwa Allah ya shirya da mu dukkan dama ya ce zai kawo maganganun magabata abin suka yi magana akan bin sunna da barin bid'a ya kama na manzan Allah ya kama ka na sahabbai kuma ya kama ka na 'yan baya ma tabi'ai yace wa sadaqa ibn abbas radiyallahu anhuma fi wasfihi li ahli sunna haythu qala abdullah ibn abbas ya gaskiya inda ke siffanta ahli sunna inda ke cewa النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدع كنا أبن ديبا أديبي متن wanda yake ahalus sunna mai kira zuwa ga sunna mai hana bid'a shine abu a shine mutum kwarai mutumin kwarai abin diba abin koyi قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى يتي إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بسلام فقد قل أهل السنة سبحان الله يأتي زمنه سفيان الثوري كيتيوا in ka samu labarin wani mutum a mahudar rana a na ƙarshen gabas an ce maka wani a gari kaza a japan a japan wani a japan wani alu suna a japan shi aika mai sallama assalamu alaika ya buɗe wani su domin ce alu suna sun kaɗan ɗan wasu yi kaɗan aika mai gaisuwa haka take rayuwa wannan a wancan zamani ne ma a yanzu ba sai kenan kaga kullum abin da mutane suke ruduwa yan shirme a mu ne mahi yawa a garin ku kaɗan ne ba abin ku yau da mu ake bi ma ka ba ko ake bi ma bi ne muke sun jabo da ke da muke bi me ya ciki da ba wani abu da ma ciki na zama har sunna mai azza shi gabi sunna ka so a gurin ka bi qur'ani ka bi sunna shine ake so ka gano haske kasa kowa ba haske tsira wanda bai zo maka shewa kan manzo Allah ne zo kira an ga ibin shi kan ka gaba kan gatsiya annabi gaba tsiya shi ba ruwan shekari a ruwan ya isa zaɓa wallah kanka ta ƙaji ta ƙarewa ya ce idan gani labarin mutum a mahudar rana ahalus sunna ai ka mai da sallama wakar ƙalla ahalus sunna ahalus sunna sun yi kaɗan sai ya ce ƙalar imam ayyubu sakhtiyani rahimahullahu ta'ala shi magabin da yake cewa yace inni la ukhbaru bi mawt bi mawt ar-rajul min ahli as-sunnah fa ka'anni afqadu ba'd a'da'i yace wala akan ban labari za a ban labarin mutuwar wani mutum daga cikin ahli sunna a ce wani ahli sunna ya mata a gari kaza to lan zan ji kamar nayi asarar wata gabata na asara wani hannu na ko kawata haka nake ji kenan nan ya gama ciwon zahin mutuwar ahlus sunna inda yake ji na ce kamar ya asara wani bangare daga cikin jiki ce ke ji duk wannan me yake cewa biyayya ce gaban sunna kuran da mahimmancin masu bin sunna yace qala ja'far bin muhammad سمعت قتيبة رحمه الله يقول قتيبة ناتشوا إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث إذا كجمتنا na son iya san malaman hadisi ahli sunna kenan ya ka misali irin su Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal wa Isaac bin Rahawai ko Rahuya yace wa zakara qauman akharin wannan wanda ya jiro ne ya amince wasu mutane ma daban wanda malamai ne sanannu na al sunna idan ka ji mutum iya san irin wa'in malamai sunna ci fa innahu ala sunna ka san da cewa iyakan sunna wa man khalafa haula fa'alam annahu mubtadi'un don da kaji ya saba wa'annan malamai ire-iren wannan malamai kaji ya saba musu to ka san ta dan bid'a ne قال الإمام إبراهيم النقعي إبراهيم النقعي شما شد من متابعين رحمه الله تعالى يكيد شوى لو أن أصحاب محمد مسحوا على زفن على زفن لما قتلته التماس الفضل في اتباعهم yace inda har sahabbai shi ya ce malin tabi da sahabbai yace inda har sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai inda da suka zo wajen farce shawawa suka yi ba wanke abu suka yi ta lallar nima wala ba zan wanke ba muna ba zan wanke ba nima tunda haka shaho suka yi nima shaho zan yi don neman fadala musu biyayya yadda suka yi haka zan yi don su su gani da idansu su ga manzan Allah yadda ya aikace ba labari ba an al-imam al-mujahid abdullah bin mubarak rahimahullah shi ma abin da yake cewa ilam ya akhi ay akhi أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على الصدق فإنا لله وإنا إليه راجعون فإلى الله نشكو حشتنا وذهاب الإخوان وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو عزيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع كم أنجما أنجما أنجما الدنيا نبدا الله يجوا سيد بدر تنا أيجي wannan hawaye wannan tabi'ai ne sun yi rayu sun yi karatu a hannun sahabbai ya ce mani mani abdullahi bin abbas abdullahi bin mubarak yake cewa ya cikin mana kuma da su a ma'aikata sun yi ilimin kuma ga dukiya ga tsoron Allah kuma ga ce da dukiyar ga jihadi duk akai ba shi jirgin jihadi ba bai cikin akwai mashahadi shi muce shi ba kenan mujahid yake cewa abdullahi bin baraka yake cewa ilmi ay akhi mana kai sani dan uwana anna la mauta al yawma karamata li kulli muslim laki Allah ala sunna a yau idan a halin wancan zamanin ya ce a yau mutuwar musulmi a kan sunna wata karama ce wata karama ce baiwa ce Allah maka a yana zamani lalace ka rayu a kan sunna kamar a kan sunna wala wata karama ce ma'ana cewa ana ma waje to wannan ma karama ce abin da ke ni kenan karama ce Allah karrama ka da ya tafi ya kare a kan sunna wanda bayan rayuwa yanzu yadda take da wahalar bin sunna inda bid'a take da yawa take da yan goyon baya haka ne ta ce kenan a yau yace mutuwa mutuwar musulmi akan sunna wata karama ce yace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin lalace yace istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace fa ila lillahi nushku hashatana Allah muke kai karan muke muna jaje a wajen Allah na kewarin kewa su washe kana shi ne kewarin kenan a lokacin maka idan mata magana kaɗan ne ta yi wa a can ta saba shi kai dubu da kusan ɗari kuwa kenan magana a wata zamanin ma kewar ahalu sunna muna kai ƙara a wajen Allah na kewarin mu wa zahabul ikhwan da tahiyar yan uwa ahalu sunna wa qillatul a'wana muna jaje a wajen Allah na karancin masu taimaka ma sunna eh masu ga wanda sai kaɗan ya ce wa zuhurar bida da bayyana bida yan goyon bayan bida kaga abin gada gada ga kullum in kawai mana akan sunna ya ka shiga magana za ka yi akan wata bida sai zai mana da na magana kaje ka za a yi wani malami ya ce zai malaman hadisi ya ga wani malam bida ya zo ya kirkira ta wazo utarwa mara tushe ya zanga na mana wata siffa ya zo ya rubuta a cikin kasar na gidan shi ya inkar abin da wuri gidan shi ya da cikin da wato kayan sa gidan sai da cikin duwatsu ana jigowa ana jiwa mutum banza ana jigo shi gina gina tare duwatsu kurin ya yi inkarin sufin da sufin da ba ta ba kurin a katanga ya wuta ba wato radio da ko irin jarida ko ta yi kurin kalmar ta wuta a cikin katanga aka gano kalmar da wani ta yi inkarin abin da wata malamin bid'a kata malami a gari sananne wanda ake girma a gari ya ture maganar da wani ya soke shi da yawa an kashe an kashe ba na abin sabo ba a duniya na maganar kewar sunna ko kewar ahlus sunna ko yan kadan ne ba na abin ba yan ayyuka ne ba a ce ko yan kadan ne yan kadan kin ne ba ruwanka da yawan tarin banza yace wa ila allahi nushku azima ma halla bi hadhihi al-umma min dhahab al-umma ce muna jaje a wajen Allah girman irin abin da ya sarko wannan al'umma na mutuwar malaman kwarai wa ahlus sunna malaman sunna kuma wazuhur bid'a muna jajan bayyana ta bid'a a cikin garuruwa yace ya kare magana cewa qala al-imam al-abid afdal bin iyad wanda muka mata baya rahimahullah yana cewa inna lillahi ibadan yuhyi bihim al-bilad wa hum wa hum ashab sunnah shi Allah na da bayi na musamman wanda Allah na raye gari da su eh bayan Allah wanda Allah na raye gari da su su wane ne ce su ne malaman mana malaman hadisi ashabu sunna eh malaman hadisi ashabun sunna yace kuma ya kawo magana cewa ma asada qaulul imam shafi'i wa safi rahimahullahu ta'ala li ahli sunna me yake gaskiyar magana Imam Shafi'i da inda sunfan ta ahlu sunna inda yake cewa idza ra'aytu rajulan min ashabi al-hadith fa idza ra'aytu rajulan من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم yace idan naga mutum imam shafi ke cewa in naga mutum daga cikin malaman hadisi ya ga malaman hadisi ya ce la kamar ina ga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka kalle shi da kimar shi daga malaman hadisi yace wa wada al-imam wa wada al-imam imam malik وذا الإمام مالك رحمه الله قاعدة عزيمة مهمة تلخص جميع ما ذكرناه من أقوال الأئمة الإمام مالك رحمه الله shugaban alisunna ya ce shi masu ya cikin imam alisunna jama'a ya ce imam malik imam malik ya ajiye wata ka'ida azimatan muhimmatan wata ka'ida ce mai girman gaske mai mahimmancin gaske wannan ka'ida da imam malik ya ajiye tulakhasu jami'a ma zakarnahu za ta tace maka za ta raure maka duk irin abin da muka ambata min aqwal a'imma arzumin maganganun da muka ambata na sahabbai tabi'ai ga sanar dai to wannan kalma guda wannan ka'ida guda ta imam malik da ya kawa ita kadai za ta tace maka duk irin abin da muka ambata na maganganun malamai wata ƙa'ida ce ita ce inda yake cewa lan ya salu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha fama lam yakun yawma idhin dinan la yakunu al-yawma dina kai ƙa'ida imam malik ya cewa har abada lan lan ya salu har abada ba yanda za a yi ƙarshen wannan al'umma kaji ba yadda za a yi ƙarshen wannan al'umma ya gyaru illa bi ma saluha bihi awwaluha sai abin da ƴan harkonta sai abin da ya gyara ƴan harkonta duk a kai a kawo in dai ba abu ba hanyar ƴan harko to ba ku ba gyaruwa ba shirwa wannan ka'ida ce tabbatatta zamnan nan in dai ana son gyaran al'umma zamantake ta kwale to dole a koma tushe ya ce fama lam yakun yau izin dinan duk abin da na addini babu shi a wancan zamani a wancan al'umma ta farko duk abin da babu shi na addini ya ce la ya kunu yau dinan a yau malik iya da rai ya ce abin ba zai zamanto addini ba malik iya da rai ko a zamanin shi kuma idan malik rahimahullah a zamanin shi karni na biyu shekara ɗari da kaɗan da yanka da hijira ya ce duk abin da babu na addini a zamanin manza da sahabbai a wannan zamanin bai zamantowa addini to shi zai zamanto bayan shekara dubu hada kusan rabi kuma ka yarda ko dubu da ɗari da hamsin dubu da ɗari biyu ba kwani ba duk dukkan hanyoyin duka dubu da kaza dubu da kaza ce duk fitar da ta zo ga baya ce wannan ka'ida na ambita da kowa ya huta kayan da duk mai san gyara sai ya koma mai yan warko suka yi mai san shari'a ya bi hanyar yan warko magana ke da abu na addini da kadiba babu isa annabi ya sabai basi ba ya kabar shi magana kenan da abu na ibadar Allah kadiba manzan Allah bi ba sarasi ba don kai ma ba addini ba da kai magana imam malik ba addini ba ne ba kai shirme kai shi ne magana imam malik dan cewa ba addini ba bai zama to addini fa ma lam yakun yawma idhin dinan la yakun al yawma dinan kama ka sha wahala ko da karna da abin da Allah ya kun ba addini bane ko shi me akai ko me akai mutum ya koya sallah ba ta sunna ba ya ba addini bane Allah ne duk abin da ba na addini bane ba a wancan zamanin a yau bai zama towa addinin Allah dan ka sha wahala ka yi ba ruwana da wahala ka yace hadihi hi aqwalu ba'da immatu salaf salih min ahli sunnah wal jamaa wannan abin da muka riga muka ambata shine maganganun wasu ko daga gaba gaba sune maganganun wasu daga cikin shugabannin magabata na kwarai min ahli sunnah wal jamaa wa hum ansawul khat wa abarahum bi ummatihim wa a'lamuhum bima fi salahihim wa hidayatihim wa'annan magabata su ne suka yi kowa yin nasiha duniya gaba da suka yi kowa nasiha suka yi biyayya suka yi kyautata ma al'ummarsu suka yi sani abin da shi ne gyaran al'ummarsu suka yi sani abin da ke shiriya ne ga al'ummarsu ga abin da suka faɗa yace yusun bil ittisam bi kitabillahi ta'ala suna yin wasiya da rukun littafin Allah mai girma da bawaya wa sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna wasiya da rike sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam wa yuhaddiruna ummatahum min mumtasat al-umur wal bid'a suna tsoratar da al'ummarsu daga mumtasat al-umur wal bid'a daga dukkan kirkire daga duka wani abu sabo na bid'a wa turku ahli al-ahwa wa dalala suna tsoratar da al'ummarsu game da dukkan hanyoyin san zuciya da bata wa yakhbirun kama allama annabi sallallahu alaihi wasallam bi anna tariq al-khalas wa sabil an-najat wal falah wa at-tawfiq wal fawz fi ad-dunya wal akhirah huwa at-tamassuk wal i'tisam bi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace suna ba da labari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da su cewa hanyar kubuta وسبيل ذكر الخلاص وسبيل النجاة ده هنيا سيرة ولا فلاح ده سامو ربو والتوفيق ده سامو كتالي ولا فوز ده ربوتا في الدنيا والآخرة ده سام هنيا ربوتا الدنيا والآخرة منين كده دون أبن ليجرو هنيا سيرة ده سامو ربو ده سامو كتالي سيرة الدنيا والآخرة منين هنيا شين التمسك والاتسام شين كريكي كركدب كيكامو ده سنة أنا صلى الله عليه وسلم وهداية وهديه الكريم كيريك كرنت أن معنا ما جرما مكرمش في كل صغيرة وكبيرة cikin dukkan karamin abu ne ko babba ka yi riko da sunna cikin dukkan rayuwarka don ita ce hanyar samun rabauta Allah samu a kanta ina ga lokaci ya tafi na fatar Allah subhanahu wata'ala ya amshi ayyukanmu ya gamata kurakuranmu ya yi mana dukkan bala'in da yake ciki da mai zawa Allah kare mana shi wanda Allah ta bala'in ya sama kuma Allah zama to kafara gare su wanda Allah musu cika kuma Allah ya gafarta musu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته